بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Quddatul Ahkam na al-Imam al-Allamah al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba mata ba muna cikin hadisi 136 hadisi da ke magana akan zikirai da ake yi bayan bayan an yi sallama yau bayan sha Allah za mu ƙara karanta wannan hadisi 136 mu ƙara shi abin da ya mana saura sannan kuma mu ƙara shi hadisi ɗaya da ya rage mana a babu mala ya ce wa an sumayyin maula abi bakar bin abdurrahman ibn al-harith ibn hisham an abi salih as-samman عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يسلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين وانا حديثي ميسأو من كانت تاشا وانتان ساتي حديثي يدك سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام بررن باوا سني أنا أبي صالح دك أبو صالح ببن تابعي السمان أنا تبشي السمان سبو هنا سيدا كبر من يده an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ta'ala ya jira shi anna fuqara al-muhajirina cewa wasu daga cikin fakiran mutanen muhajirai sahabbai muhajirai da suka hijira daga Makka zuwa Madina ataw rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dai buhaki faqalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى ما سابن hannu masu hannu da shuni sun tafi da darajoji madaukaka wannan ilil muqim da kuma ni'ima madimanciya fa qala sai manzo Allah ce wa ma zaka mene wannan kenan da me suka fifice ku qalu salluna kama nusalli suka ce suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna suna yin azumi kama nasumu kamar yadda muke yin azumi wa tasaddaquna kuma suna yin sadaka na zakka kenan wala tasaddaqu kuma ba ma iya yin wannan sadaka din wa yu'tiquna kuma suna yin tawiyayi ولا نعتقم بما أنت قوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم مسو أفلا أعلمكم شيئا كم بنا قوي مك ولا أبو تدركون به من سبقكم ذاك ذيك رسكي wanda duk ya riga ya wuce ku muku findako la ku je ku kamo shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda kuma ya tsaya a wanda yake baya ku kuma za ku zama kun yi mishi findako shi ba wala yakun ahadun afdala minkum ba wanda zai zo da abinda kuka zo da wanda ya fi irin naku illa ma sana'a mithla ma sana'tum sai wanda ya aikata irin kwata kwata abin da kuka aikata qalu sai suka ce bana ya rasulullah suka ce eh ya manzo Allah abamu sai manzo Allah ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin ku yi tasbihi ku yi takabbara ku yi tahmidi ku gode ma ubangiji dubara kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa talatina su 33 marra قال أبو صالح إساء أبو صالح يقول فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سي تلقى ومهاجرين سكا كوما وجمع زن الله سكا شيء فقالوا سكا شيء مثلا يا رسول الله يا مزن الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا yan uwanmu ma abota dukiya sun ji abin da muka muka aikata wato wannan abin da ka gaya mana muka je muna yi sun je su ma sun dauka wannan abin sun kwatan suna yin haka fa'alu mithlahu suka aikata kwatan kwatan abin da suka ga muna yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله ce musu dalika fadlullah yu'tihi man yasha sai ka hujja da wannan aya cewa wannan kallon ubangiji ne yana bayar da shi ga wanda ya ga dama qala sumay sai sumay yace fa haddathu ba'd ahli bi hadha alhadith sai wato na labarta ma wasu daga cikin mutanen gidana wannan hadisi fa qala sai yace min wahimta ai kai kuskure inda ma qala manzo Allah cewa yi تسبح الله 33 شيء ذاك تسبيح 33 وتحمد الله 33 كما ذاك غودي مع الله الحمد لله كي نسو 33 وتكبر الله كما ذاك كبر 33 سو 33 فرجعت الى ابي صالح سي سمي تدرج هكا سي قال رنتا يا وازو وجن مالمي ابو صالح فقلت له ذلك سي نce ga abin da yawa kayana da wani wanda ke ciki daga cikin ahalin gidana فقال سيتي الله اكبر manzo Allah cewa yi Allahu akbar kace Allahu akbar wa subhanallahi da subhanallahi walhamdulillahi da kuma alhamdulillahi hatta tablugha min jami'ihinna 33 har sai ka kai adadin su 33 wata sati mun yi magana akan yanayin da malamai ke da wasu maganganu wajen fasarar wannan hadisi da kuma yadda kowa ke fahimtar sa muka idan yi magana da lokaci yayi to amma akwai wasu kuma yan wasu fa'idoji da muka ga ya kamata kuma muka da shigar da su a cikin abin da muka faɗa a wasan sati akwai magana na farko dan da akwai magana na farko da da da da wato su waɗannan muhajiran suka ce zahaba ahlul dusuri bid darajat ma abota hannu da shuni sun tafi da darajoji madaukaka a nan zahiri wato ya tabbata shine wato wanda ya fara wajen tambayan wanda ya zama kamar ya shiga gaba gaba wajen tambaya shine Abu Dharr al-Ghifari kansa tana cikin sunan Abi Dawud da sunan Darimi da Musnad Imam Ahmad da kuma Sahih na Ibn Hibban ta hanyar wato Muhammad ibn Abi Aisha daga Abu Hurairah cewa Abu Dharr ya tambaye manzo Allah ce zahaba ahlul dusuri bil ujur kaga dai wannan shine hadisi ce zahaba ahlul dusuri bil ujur da ya gama kuma sai manzo Allah ce ya ga mushi kai kamar bari su bayan kowace sallah su 33 kai tasbihi su 33 kai kuma wato hamdala su 33 sannan sai ka cika shi kuma da la ilaha illallah kaga dai wannan shine hadisin ne da muka sani wannan hadisin da muke karantawa illa iya kari a wannan riwaya akwai fara gabatar da kabbara tukabbiru cewa ya tukabbiru dubura kulli salatin talatan wa salatin wa tusabbihu talatan wa salatin wa tahmadu talatan wa salatin وتختموا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير akwai farawa da kuma da Allahu akbar to za mu zo mutum mai magana yake magana kan wannan ya halatta ko bai halatta ba ko kuma wasu wasu marwatan da suka suke kawo shi ikhtisaran ko kuma tafannunan min ba'd ruwat a sai anan in an yi gaba akwai inda malam ko kuma a cikin hadisin aka ce qala abu salih in an duba sai abu salih yace faraja abu fuqara'ul muhajir da rasulullah bayan an ba su wannan hadisi suka je suna yin wannan wato wannan aiki na babban lada to da suka je kuma sauran ɗan uwansu masu kuɗi suka ji abin da suke yi to sai abu sali aka ce shine yace sai suka ƙara kuma wajen matsala suka ce daga can masu kuɗin sun ji kaga shi kuma abu sali tabi'i almajin abu hurairah ne bai ce wai abu hurairah ne ya gaya musu cewa ya gani ba shi shine zai ke bada labari to ta gani kuma ce ya bada labari kaga akwai irsali akwai irsali wato akwai inqita'i bi sanadin bi sa bi zama ya sadaje ba duk da kuma gashi hadisi ya ce sahihai eh to wannan zai sanya ya zama an an yi wadan kushe akan wannan ingancin wannan wannan ibara ita kadai wannan girm abin da aka girmo din nan kaga idan wanda muka je makaranta kamar nadin arwan nawawi na Imam Nawawi ya kawo hadisi shi ma aiki hade mana ma yayi kai abin sa hade wayi kawai ce farata abu qara'u muhajir da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal ma fa'alna fa fa'al mithlahu kaga yadda malamai ke bin abubuwa keke keke wanda ya san yadda yadda malamai ke bin abubuwa keke keke ba sai tsammanin kawai kamar ya sha da suke cewa waɗannan hadisan kawai an je wani factory ne an je wani wata wata matatan tace labarai ne kawai aka rinka aka rinka wato tsero da labarai ka duba ka gani kowace jumla sai ana son a tabbatar wai ta tabbata kuma ta tabbata ba so ba haka abin yake ba alhafiz ibn hajar yana cewa shi bai samu da sanadi ingantacce ba da sanadi ingantacce cewa wato abu salih ya ce wannan maganar abu hurairah daga mace abu hurairah ya ce yace bai samu wannan sanadi ingantacce ba yace amma ya samu sanadin al-imam al-bazzar ya fitar da ita mausulita daga abu hurairah daga yana ba da labarin cewa ga abin da ya faru a lokacin manzon Allah amma ruwaya ce da'ifiya ya kuma samu a wajen wata asarwa ke wajen al-khatib al-baghdadi ita ma ruwaya ce da'ifiya sai dai kuma al-habib yana cewa idan an hada su da wannan mursalin ta ta Abu Salih as-Samman kaga za su karfafa juna kamar yadda aka sani akwai wato kowa majmu'iyya shi a karan kasa bai zama hujja ba amma idan aka hada wancan aka hada wancan aka hada wancan marasa karfi guda biyu idan suka hada sai zama masu karfi sai su rinjaye mai karfi daya marasa ƙarfi guda biyu suka tarin dangi sai sarin jaye mai ƙarfi ɗaya to malamai suna yin wannan wani lokaci hadisi a karan kansa guda ɗaya ta hanyar da ya zo bai zo ta hanya ingantacce ba amma sai a je a duba sauran hanyoyi da yasu suka zo in dai an tabbatar cewa ba zai yi su ittifaki wajen faɗa wannan maganar ba a'a wannan anan kano ya wani faɗa haka sai aka samu wani can a sakoto ba su da alaka da na kano shi ma ya faɗa aka samu can a zariya shi ma bai da suna alaka da na kano ya faɗa to ire-iren waɗannan hanyoyi guda uku zai wuya ka ce wai kuma sun taru sun zama alaka ƙarya sai hada su duka tare sai zama kowa ga jum'iyya banda shi ba akwai wani mursalin ma kamar yadda al-sheikh al-ethiopi shi ma a cikin wato al-bahar al-jami'at al-tajjal yake cewa sai a hada su zama hujja wannan ɗaya daga cikin wato amsu shi da malamai ke bayarwa ke da haka haka wannan ita ma jumla ta inganta ta inganta sai dai kawai an ka zo za ka bayani ne ka ce amma wannan akwai kaza akwai kaza ka sai a bayani yadda muka yi wannan ɗaya daga cikin amsar da malamai ke bayarwa ke nan ka ce akwai wani wata jumloli a cikin asahihai ne da aka ce da'ifi ya ce alhafi ya za'afa ta a ba haka abin ke ba ya za'afa ta fuskan wannan ita asalin ruwaya amma kuma ta sauran abubuwa da aka duduba kuma za a ga ta tabbata sannan kuma za a iya cewa kuma ita kanta tun da shi wato abu sali as-samman an san babban almajirin abu hurairu ne babban almajirin abu hurairu ne yayin da ya kawo labarin a a wato waje yadda ya koro su a makora daya ko da bai ce abu hurairu ya bashi labarin ba to abinda zuciya za ta fi bayarwa shi abu hurairu ya bashi wannan labarin saboda an san madogaransa akan a wannan hadisin babban shi abu hurairu to idan ya faɗa wani magana kuma ya haɗe su a waje ɗaya ya haɗa wannan magana nashi da wancan a waje ɗaya har ma ana shan wahala wani a bambance to sai a ɗauke ta akan cewa ita ma wannan tana cikin wato abinda wato za a ɗauki ta matsayin ya ji daga abu huraira sai zama wannan ko da bai ya ji daga abu huraira ba sai a ɗauke ta cewa wannan ruwayan daga abu huraira take malamai suna cewa duk wanda ya ba da wani labari akan wani malaminsa ko akan wani malaminsa da ya lizance shi ko ba san shi shi mudallisi ba ne ya ba da labari a kansa ko da bai halarci wannan kisan ba ko da shi a lokacin bai halarci wannan kisan ba to za a ɗauki wannan ruwayar a matsayin ruwaya ta sadajiya kamar ibn abdulbar kamar da su abubakar as-sailafi da wasu daga cikin malamai suka suka dauka kaga anan ko da duk da bai ce abu ai bai ce abu hurairah cin kisan ba da ce abu hurairah cin kisan zai zai karfa mana mu ce ma wannan kisan ga abu hurairah yaji to shi abu hurairah baya ci ba lalle ya cin kisan ba to amma duk da baya cin kisan jin cewa abu hurairah shi ya bashi wannan hadisin kuma yana labarta wannan hadisi ne daga abu hurairah har ma ana zuwa idan an je an wani abu yayi karo a ƙara dawowa ya ƙara wato yayi wani wani abin da yake wani ƙura a wajen to wannan abin za a fi tsammani shi da abu hurairu shi ya rabata mishi wannan wannan hadisi sai ya zama wato kai ta wannan fuska shi ma ya zama hadisi ne wanda yake tabbatacce ta kowane fuska ne guda biyu da malamai ke bada amsa wato kalma ce ingantacciya babu wani kura a kanta mun dauki wancan magana ce ta so ibnu hajar to kusa ma magana ce da malamai suka yi ko mun dauki wannan dama kuma magana ce da malamai ke cewa suka yi sabani wajen ana karba ko ba a karba a je a sahihaini zahirin aikin al-bukhari da muslim inda suka kawo wani a cikin jami'in suka shaɗinta mushi inganci kaga yana da cewa su sun karɓi wani ruwayar na daga abu salih a samman cewa nan magana ce da take ta da sadajjen isnadi sai a daga ba a nan za ga ya ce fa haddathtu ba'd ahli bi hadha al-hadith sai na labarta ma wasu daga daga cikin mutanen gidana wannan hadisi sai ce wahimta kai kuskure a wajen imam al-bukhari akwai ya ƙara lamata yadda labarin ya biyo saboda wannan zai taimake mu wajen mu fahimci me ake nufi da wannan tashin da uku da tashin da uku ana maganar sha ɗaya ɗaya kamar yadda wani daga daga cikin ma'abota marwaita ya fassara ko ko ana maganar tashin da uku a dunkule tashin da uku sai sai in yi tasbihi da tahmid da takbiri in nayi guda ɗaya ce subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kaga dai kaga wannan ya zama dai kenan in nayi ɗaya su tashin da uku kaga ya zama nayi tashin da uku a abin da na ɗauka ɗaukan da nayi amma kuma na ci sa'in da uku a abin da na karanta ajiyar abin da na karanta to wannan shi ake nufi ko wancan sha ɗaya to wannan zai taimake mu wajen mu fahimci wato abin da asali abin da ya faru da shi Abu Salih Asamman da kaba ba su hadisi akwai manyan ɗaliban sa a wajen su Sumayyi a wajen sai Sumayyi wannan ruwaya tana cikin wato Sahih Bukhari ta kuma ta zo ta hanyar Ubaydullah ibn Umari daga Sumayyi sai ce fa ikhtalafna bainana sai muka sabani bayan an gaba da hadisin sai sai muka sabani fa qala ba'duna sai wasu suka ce nusabbihu 33 abinda Abu Salih yake magana shine mai tasbihi 33 ونحمد 30 33 كما زي تحميدي متى الحمد لله 33 ونكبر 34 ما سي مي كبر 34 tashi da zamu zo mu magana akan ta tamba amma dai abin da nake son a fahimta nan kaga da tun a lokacin suka fara wato sabani wajen me ake nufi saboda shi Abu Salih As-Samman ya ba da labarin abin da yake daga Abu Hurairah a dunkule saboda haka tun daga wato shi wannan sabani da aka samu wajen fahimtar wannan hadisi ta samu asali daga ita kanta rawu shi kan shirawun yadda ruwaito hadisin daga Abu Hurairah a dunkulanta saboda haka malamai suka suke sabani wajen wai me yake nufi kuma wannan shi Sumai da ƙara kuma gidansa watakila shi wannan ɗaya daga cikin wanda yake gidan nasa da yake suka dinka hira shi ma yana cikin wanda aka ba su hadisin a tare sai sai shi ga fahimtar sa sai ƙara dawowa shine ya gaya ma wato shi Abu Salih As-Samman sai Abu Salih As-Samman ya ce masa to ka gani Allahu akbar سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 yace kai shi Allahu akbar kaga da mai fara gabatar Allahu akbar kaga can a farko ya fara cewa subhanallah amma ana kuma sai karo gabatar da Allahu akbar sai ce kuma kace alhamdulillah yace kuma amma kace subhanallah Allahu akbar subhanallah sai kace alhamdulillah sai ce dukkan su ka kai su ne zama 33 to shi su mai da alama ya fahimci haka din amma kuma kuma jidda haka mu a ruwayar a wannan ruwayar ta biyun ba wannan wato wato bayyana fayyacewa da aka yi na biyun ba ita kanta bata fayyace wai me ake nufi ba saboda ka har yanzu da akwai ihtimali guda biyu da malamai ke faɗa ihtimalin farko shine wanda ya fahimci cewa abinda ake nufi abin da shi Abu Salih As-Samman yake magana shine a'a adadin daukan da zan yi shine adadin daukan su 33 amma adadin abin da zan karanta su 100 ne 99 shi kuma guda talili kuma cikin wannan ɗari shi abin da ke magana shi ne idan ka irga ɗaya haka za ni na dunkula hannuna to idan na yi haka nan shimfiɗa guda ɗaya na to sai na kanta su duka guda uku sannan sai in ƙara shimfiɗa guda biyu kaga idan na yi biyu kenan su biyu haka amma a za amma a adana abin da na kanta su na yi shida ne eh to idan na ci gaba da yi shautar da uku tashi da uku ka gani su adadin wannan uku uku zai baka 93 99 eh to wasu kace to shi wannan shine abin da shi wato imamu Abu Salih As-Samman yake magana babban almajirin Abu Hurairah ne shi tabi'i ne aka ce wasu kace wannan shine abin da yake magana kusan da yawa daga cikin shurrah Ibn Hajar Al-Asqalani su Imam Al-Tiyubi a cikin Al-Bahr al Sajjad da wasu daga cikin malamai manya kusan wannan sun rajahi wannan ra'ayi suka ce wannan shine abin da shi Abu Salih yake magana ihtimali na biyu wanda na a fahimta a cikin wannan hadisi shine wato a ce 33 yake magana 33 ka raba shi su uku sha daidai kenan to wannan shine fahimta na Suhail ibn Abi Salih as-Samman dan sa shi Abu Salih din to yana da da kuma da kirwaya daga wajen sa to shi Suhail da ya tashi rutawa sai ya rarrabe maka ya kira maka wannan ajalin kaga wannan wato rawi ne ke fassara kuma ar-rawi adra bi marwi rawi shi musu sanin me ya rawaito to shi suhail shi ya ce shi ihda ashara ihda ashara saboda haka wasu daga cikin malamai suke kamar su ibn hajar suke cewa anya suna ganin wannan kamar kawai shi ra'ayi sai haka ya fahimta ne shi kamar bai fahimta daidai ba suna kokarin su ce wannan bai fahimta daidai bane eh ka ga shi mai rubutu abu inda malamai ke to ai wani lokaci ba lalle ka ka iya rubuto matsala da cewa farubba hamil fiqh laysa fiqh da yawa wani lokaci kaka kaka haddace wani abu amma kai yadda ka fahimce shi ba daidai ba eh to wasu daga cikin malamai suka ce to a shi suhail yayi kuskure a wannan ruwaya to suka ce saboda abin saboda an saba masa in za ku tuna mun mun mun karanta hadisin wani abba ibn sai allaki da ya ruwaito daga abu hurairah abu hurairah a can kuma yi duka sai ya rarrabe yace in an karanta kaza 33 kaza 33 kaza 33 ya zama 73 kenan sai a cika shi shida hatariri to sai suka ce to kaga wannan ya saba ma wannan eh suka ce to kaga wannan ya saba ba abinda wato Abu Ibn Yazid Allah ya rawaito daga Abu Huraira da haka sai ya gani Suhaib anan yayi kuskure to to wannan gaskiya ra'ayin su Ibn Hajar ne ra'ayin wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa shi Suhaib yayi kuskure a wannan babu na farko dai Suhaib da babban malami ne eh kuma baban sa ne ke bada wannan hadisin baban sa ne da sai ya ce wai to ai ni ban gane ba sannan kuma ga aka ce kuma ya rawaito muka tabbacin shi ga shi abu da abin da ke fasarawa ko ba shi ya kaita da irin da wannan fasarar ba akwai waraka ibn umar al-yashkuri ya dan da suke cewa ya ya saba ma ya saba ma shi wannan abu ibn al-laythi ba lalle ba idan wannan zai zai tabbata ne kawai idan muka yarda cewa wannan hanyar wannan 33 33 33 99 nan ita ce kawai aka rawaito daga manzon Allah amma in mutakar muna da wasu rawayoyi da aka ce a rawaito manzon Allah ya ce ai goma ya ce ai 25 ya ce ai 33 babu yadda zai sa a ce shi su haida ya kuskure a nan sai dai kawai a ce a ɗauke ruwayarsa a matsayin yana nuna abin da abu gole a wannan karan ya bada hadisin da ya bayar a lokacin shi kuma amma abin sai Allah kuma shi kuma ya haddace abin da kuma ya bayar shi ma a lokacin ne kowa ya bada labarin abin da ya haddace ne daga Abu Hurairah Abu Hurairah kuma ya bada labarin cewa manzo Allah ya bar abin a yalwa wata wani lokaci yayi an yi kaza wani lokaci an yi kaza ruwayan warqa ibn umar al-yashkuri tana cikin wato tana cikin sayar bukari ta ba ta ce sayar bukari shi mana rawato daga sumai shi ne wannan malamin namu na sumai daga abu salih as-samman yake cewa tusabbihu na fi dubri kulli salatin na ashiran wa tahmaduna ashiran wa tukabbiruna ashiran za ku yi tasbihi guda goma za ku yi tahmidi guda goma za ku yi takbiri guda goma Allahu akbar guda goma kaga dai ba goma ba sha ɗaya bace da haka wasu daga cikin malamai suke cewa to anan wataƙila wato shi shi ma wato ya sami yan zamiya ce tamma ba zamiya mace idan an hada saboda an hada cewa guda goma shi bai faɗi ɗan kan ba goma sha ɗin bai faɗa ba amma ya ce goma goma goma goma musamman shi a wannan ruwayar shi wato warqa ibn umar al-yashkuri ya nuna cewa wannan ma maganar manzo Allah ce ba maganar ma shi nashi bane ya dauko shi a matsayin magana ce da yake Abu Hurairah yake ruwaitowa ya dau ya rawaito daga Sumai ne Sumai kuma daga Abu Salih da Abu Salih daga Abu Hurairah Abu Hurairah kuma daga manzon Allah cewa manzon Allah ya ce ku yi tasbihi goma goma goma goma wanda kila shine ya tashi ji Ibn Hajar sai ya tashi kawo hadisi sai ya kawo hadisin a matsayin ya faɗi goma amma bai faɗi yan kan ba wanda kuma yana faruwa yana faruwa ka faɗi asalin wato wasakon amma ba za ka faɗi yan kan ba wannan kuskure wanda ya hada hayo wannan hadisin da hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As wanda manzo Allah ya kiwa ayi goma goma wannan kuskure yayi saboda wannan hadisin hadisi ne guda daya hadisin Abu Hurairah hadisi ne guda daya saboda haka a dauke shi a matsayin hadisi guda daya shi yafi kaga dai to yayi in muka dauki cewa yana magana sha daya daya ne irin yanda shi Abu Suhaib ya faɗa kaga sun yi ittifaqi kenan to magana kuma a ce Suhaib ya kuskure kaga shi ba bai taso ba magana ce wacce take tana da tana da wato wato wato fuska idan aka duba amma ita ruwayan wato aba laifi wannan ba ta saba ruwayan abu hurairah ba saboda wato ruwayan su abu salih as-samman ba saboda kamar yadda aka sani wato akwai al-ikhtilafu mubah wannan babu mazala ba ya bada addini guda ɗaya ba kamar yan kawo ce in ba shi babu wani mazala ya bada addini masu daban-daban yanzu zamu zo a kawo akalla addini guda hudu da mazala ya bayar kaga wani ya nuna maka cewa wato kowa ya hadace abin da ya ji ne ya kuma ba da labari abin da ya ji to da aka magana a ce su haila ya kuskure a wannan wajen a gaskiya ni ban wato ina dan dadare da ita na fi ganin cewa su haila din ya faɗi abin da ya harce daga babansa ne musamman shi yana ruwaya daga babansa babansa ya Abu Sari Asman shi yana daga cikin wanda ya hadace hadisin babansa balle kuma gashi ya samu warqa ibn Umar al-Ashkur ya mushi mutaba'a ya mushi mutaba'a daga Sumai din wato kaga Sumai yana kuma idan ka tsaya kai lura da wannan ruwaya ita wannan ruwayar da muka wacce nan ruwayar da muka kawo yanzu a wasan za a ga ni na muka katancewa wato a dauke ta zai ruwaya wannan ruwaya cewa sha ɗaya in ba ka ba idan casa'in da taran ne to me zai sa shi shi su mai ɗan gidan su mashi su mashi inkari in dai adadin ne saboda kawai sai da a cewa kawai shi bai ɗauka wannan ifradi ba ifradi jumal ɗin a ce wai kawai shi wato shi sumai yana cewa ne wai a fara yin ka fara ɗaukan kowane ɗaya ka ɗauki uku kowane ɗaya ka ɗauki uku wai shi haka wai yake nufi su kuma suka ce a ana magana kowane ɗaya ka ɗau ɗaya kowane ɗaya ka ɗau ɗaya to wato wannan kaga ba bai kai wannan zama zahir ba akan wannan cewa yana nufin a sha ɗaya ne wannan ya fi zama zahir a hadisin ga wanda in ka ƙara dubawa amma ran akwai magana Allahu akbar subhanallah za ga akwai takrimi takhiri ko anan wayar ta amma za ga a can farko ya ce ya fara kawo tasbihi subhanallah nan kuma na karshe kai ƙara cewa Allahu akbar yanzu mun gama da magana adadi abinda muka firin jayarwa mu muna ganin su hayi fasara shi tafi ta fi kama wato kan mu amma da magana ce ta malamai afkar shurrah suna ganin sunan kuskurantar da shi yana ganin babu da sa su kuskurantar da shi bayan ga warqa ibn umar al-ashkuri yana rubuta daga sumai shi ma malamin wato wato zuma ne na suhail sumai da da da da da wato shi suhail din kusan tare suka suka saurari sun saurari sun hada malami daya shine shi Abu Salih as-Samman bada su kuma akwai al-Hayawa bin wato wanda kasan Sham din shi ma ya mushi mutaba'a da wanda shi akwai sauran manyan malamai da suka yi mushi mutaba'a kan wannan wannan ruwaya a dungulanta to sai magana cewa shi Allahu akbar subhanallah wani za a fara gabatarwa zan fara cewa da subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ko ba zan iya cewa Allahu akbar kawai in fara da shi a nan kaga dai a zahirin ruwaya da shi malamin ya kawo mana an saba na sama ya saba da na kasa amma an ubaidullahi umar ya kawo ta aje wato a yadda take a na farkon cewa subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33 33 to idan ya zama ko an ya zama shi na ubaidullahi umar ita ce mahfuz ita aka haddace wato kaga wannan sai zama shi wanda ya rawaito hadisi ne daga daga sumai din wato bai faɗi jerin daidai ba in kuma an fi haddace wannan din to wannan dai yana nuna cewa duk kowanne kai babu lifi wanda kuma shi abin da alharfi ke faɗa saboda ruwayoyin duka idan ka duba ko da babu wannan ruwayoyin ta kaɗai ba za ka ga wani lokaci a fara gabatar da takbiri wani lokaci a jinkitar da takbirin so wannan yana nuna maka cewa duka kowanne mutum ya fara da shi ya halatta eh ka wannan kuma shi abin da alharfi ibn hajar ke faɗa cewa wannan yana nuna cewa in ka fara za ka iya takbiri ka ce Allahu akbar sai ka ce alhamdulillah sai kuka ce subhanallah za ka iya wannan in kuma ka ga dama za ka cewa kuma subhanallah Allahu akbar alhamdulillah kaga wannan kuma yana ƙara nuna ma cewa ya halatta a dinga abin shi ɗauka ɗaya ɗan ba idan ka ɗauka ɗaya sai ka yi uku sannan ka ɗauka na biyu kamar yadda babban malamin mu wato dr ahmad bamba yake shi yake rinjayarwa a wasu daga cikin katikan sa Allah ta'ala ji kansa da rahama akwai akwai ruwayar ruwayar da take zuwa tana cewa a hadisin Abu Hurairah ba hadisin wani sa ba wacce kada mun kanta hadisin Ka'ab ibn Ujra cewa za a iya takbiri su 24 to wannan ta inganta ita ba amma akwai ruwaya a Abu Huraira akwai ruwaya da su take nan cewa za a iya kabbaran 34 to wannan ruwaya ita kuma ta inganta ba ruwaya ce ta Abu Ma'shar ibn Abdurrahman as-Sindi yana rawaitowa daga Sa'id al-Maqburi daga Abu Huraira shi kuma wannan wato shi da ma can mai rauni ne shi a karan kansa ba sannan kuma a cikin ɗaliban Sa'id al-Maqburi shi kuma dama shi ne yafi kowa zama na baya shi ne na baya saboda haka da abin da ke ruwaitowa ya sa a sauran abuntattu ba za a karba ba bai inganta ba a ruwayar abu kure amma ya inganta a ruwayar ka'ab ibn ujra cewa da yazo mun fuka hadisin shi a wancan sati da yazo yana maganan wato tasbihin sai ya gaba kawo 33 yazo tahmidi 33 takbiri kuma 34 za mu ga 34 din kaga ya zama dari kenan to ya ina halala kuma take na za shiga ita kuma za ta zama za a hadisin ni tare ko kuwa a'a sai dai a yau kai wancan gobe kai wannan zamu ga abin da malamai suka faɗa amma yanzu zamu faɗi adadin saboda wato a fahimci karatun zamu faɗi wato adadi da ya tabbata daga manzon Allah akalla mu faɗa ko guda hudu ne ko biyar wanda wato inda za a fahimci abin sosai kaga na farko ne shine abin da muka fara muka saba shi tasbihan nan 33 33 kowanne za a yi shi za a yi sashen da uku tatin da uku amma sai a cika shi cikon nadarin da tahlili la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku lahul mulku lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir wannan ita ce riwayar da wato ta tabbata ta sahih muslim makkan ta wannan sati daga Abu Ibn Zaid al-Laifi daga Abu Huraira manzo Allah yace ya ce Abu da yace manzo Allah ya ce man sabaha Allah fi dubri kulli salatin 33 duk wanda yayi ma Allah ta'ala tasbihi kowace sallah 33 wa hamdallah talatan wa talatin ya kuma yace alhamdulillah 33 wa kabbara talatan wa talatin kuma yace Allahu akbar 33 fa tilka 99 wannan ya ramta 99 wa qala tamam al mi'a sai yace cikon na 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadul bahr abun da mazala ke cewa an za a yabe mushi wato zunubansa wa in kanat mithla zabalil albahar ko da ta kai kwatan kwatan kufan kogi za a yabe mushi wannan wata zunuban nasa kaga wannan ya ya abin ya fito fili abin da muka saba shine zamu yi tashi da uku uku mu kuma mu furda ifradi mu fara yin subhanallah mu gama mu ce alhamdulillah mu gama mu ce allahu akbar mu gama sannan kuma mu saka shi da kuma tahlili la hailala daga baya zama cikon ɗari kaga wannan ai ya fito fili shi kuma wannan dama kowa ya saba da shi wasu sun zaɓi ifradi kamar yadda zo a cikin zahirin wannan ruwayan kamar su alqadi iyaw da wasu daga cikin malamai wasu kuma suka ce kowanne mutum ya halatta ya halatta misali in fara cewa subhanallah walhamdulillah alhamdulillah allahu akbar ɗaya kenan sai in ƙara alhamdulillah na biyu in ƙara alhamdulillah subhanallah alhamdulillah allahu akbar kaga na biyu sai har in ka tashi da uku kaga idan nayi nayi sai da tashi tare kenan suka ce to wannan wasu sun halatta haka ibn alhamdu ibn hajar ya halatta duka guda biyu yace duka zai yi ayi haka din saboda babu wani dalilin da zaka zaka toga shi wancan daga wannan din amma su alqadi ya fi cewa a sai dai mutum yayi ɗaya bayan ɗaya kai tasbihi ɗaya kawai ka gama suna kai ta hamidi ɗaya ka gama kai ta kabiri ɗaya ka gama Imam Ahmad ya daga cikin da aka tambaye shi shi ma abin da ya nuna ce ne yake cewa ina ganin wannan abin kada a takure haka kowane mutum ya yayi sadaka abin da yafi daidai shine zai koma ba ga wanda kai kake ji ka fi ganewa wani idan ka ce wa yayi to darin nan shi irga ɗari tana musu wahala gaskiya eh in ka ce zai irga ɗari to zai zaka masa wahala to ya tsaya kowane guda ɗaya idan ya ɗayan nan to ya kawo ukun baki da in da ya haka da hannunsa to ya kawo ukun baki da ya ƙara haka da hannunsa na biyu ya kawo ukun baki da wani ya fi gane haka wani kuma shi kenan kawai idan ya haka dan dan wato zane-zane hannunsa da ba dan kirga uku uku ne galibi in ya haka sai ya ƙara zuwa zanen zane na biyu ya ƙara zuwa zane na uku shi kenan ya gaba sadaka to wannan ya danganta kawai daga yadda shi shi mai zikirin wanne zai fi maka wanne zai wanne ya fi maka ko wanne kai ya yi insha Allah magana a ce wai wancan ya falla kamar da sa qadi ya suke faɗa ba shi da wani hujja a'a da ma tabi a yi ta ya zan hannu ya falla wannan ya zan hannu da da ubangiji zai sashi magana su ba da shaida kirge idan mutum ya yi kirge da wani abu wannan ya halatta ya halatta yanzu ba ina magana tarbi ne ba ina magana ka kirga kamar da kwado ko ka kirga da wani tsakuwa ko ka kirga ko ma da meye shi tarbi to akwai yan maganganu dai tarbi akwai maganganu tarbi ya halatta amma ba a fahimta malamai sabanin malamai akwai sabanin malamai game da sharbi ɗauki sharbi ina ja haka ba wani ɗauki wani abu ko tsafon kuni haka da sauransu ina kirgawa ba ko da wani abubuwa da ina kirgawa ba shi nake magana ba su sharbi a wurin wasu malamai suka ƙi haka wasu saboda ana ganin kamar wato an yi koyi kwarai da gaske da da sauran wanda suke bautan wasu addinai musamman kiristoci za ga har yanzu idan ka zo kai ba ma pop ba ma ko ba pop ba idan ka samu wani faza rabaran faza idan zai sa albarka Allah ga da ya masa haka yake dan abin nan to kuma addini ana sa a saba eh sa wasu suke ganin kamar suna dan ba su dan san yawa yawa ta amfani da tarbin amma dan samu da yawa da magabata sun duka amfani da tarbin duk da wato shi amfani da tarbin ba shine asali aka samu magabata na yi ba tarbi zuwa mana ta yi daga baya to amma wannan ya daga cikin abin da wasu ke ganin abin akwai yalba babu laifi tunda har gashi manzo Allah ya ya rawa ya bar suna iya kirga da tsakonin su tsakoyin su suna iya kirgawa da su to kaga sharbin ma min babu aula shi ma dai babu bai da wato bambanci da wannan sai suke halattawa ila iya kare su magabata hata magabata yayin da suke jan sharbin wanda ake samu sa jan sharbin su kuma da galibi sharbin nasu abu ya koyi suke e ba san nunawa ba kamar mu ne yanzu za ka ga sharbin mutum ya zo kuna hira kuna hira amma kuma yana ta motsi da bakin kansa bai yake cewa ba kuma hira kuke yi eh hira ake yi amma kuma kaga yana ta abin da yana ta mai motsi da baki eh sai ya hayar sai al-qattan da wasu daga cikin malamai hatta ibn hajar yana da yakan ja sharbin sa to amma a wani lokaci in ana ci wani ba a sanin ma yana da sharbin sai da ga baki shi a ɗan motsi amma sharbin na wasan wani wuri ran da wani lokaci wanda bai sa ya yayi aka ci sai aka bi daɗi ba wato kamar yana ganin wato ya nuna ma mutane abin da yake ma ubangiji na na zikiri yana ba da kafin amma da aka yakan dan taba dan zikiransa eh wannan duk babu babu laifi wasu ne suna cewa in za a samu wani abin da kaman counter din nan da ake yi yanzu ka counter akalla mun saba to in za a iya sabawa gaskiya mu mun fi son wannan a saba amma ka ga sharbi ka kwabo da kwabo irin na waɗancan mutane gaskiya gwara dan saba counter ubangiji ya mana ni'ima kwai da gaskiya yanzu ka ga da counter da ba wayan ka zaga shi idan kai dan ɗinka sai ka kana yin abubuwan ka eh to duk babu ne insha Allah
shi ko meye na sabar shi mutum yana kashi yanzu zai na fala ko sallah ma farilla na gabi abin da zai yi da zai zikirin shi a hannun shi to eh shi wannan shine ma malamai ke cewa kaga wannan sai akwai riya na shiga ciki eh wannan shine ake cewa riya na shiga ciki Ba- saboda kana koya kana nuna wa ubangiji addinin ka ne kana ga gashi muna cewa su magabata yayin suna yi wani ma haka ba yake yana kokoyewa ba san a gani amma mu yanzu mun riga mun samu muna neman mu zama ya riya ta zama addinin mu gaskiya to ta koyaushe mu so muke sai dai mu ta nuna mu ta nuna mu ta nuna wani wani shi da Allah kuma an karanta da muna abaka dan amana kuma mutum bai je cikin amana haka ina amfani haka to kaga gwara wa- duk wanda kaga yana koyewa alama ce ta cewa to wannan tsoron Allah kwarai da gaske eh amma kuma ba wanda yace kuma wai wai da sharbi da fulala babu duk malamai ba wanda ya faɗa haka eh duk malamai sun magana cewa kai shi da in ka fulala saboda ubangiji zai tambaye wanda kuma manzo Allah ya kaga shi da ya tsinke
malam dole sai mutum ya yi da wani abu in kai ta yi kawai shi ke nan kawai kawai kana kawai ba mu karkuwa kana cin tafiyin ka wai wai ko kuma wai- a dole sai ka riƙe wani abu ko kuma ka yi wani a wai to ai wannan kaga rike ajalin yana da muhimmanci wannan mai ajali ne wannan kaga ba sa mai ajali ne ai ba wai irin okay okay wai kana gana irin wanda za a ce kawai mutum ya ta eh, irin kalimata ne kafin hali alal lisanin nan shi kuma mutum ya ce dole sai ya kirga eh to wannan ai ba wanda sai ya kirga ba dole ba zai amfani sarbin tunda wannan idan kai su a arabi ba iyaka ba ya halatta kai ta yi abinka wasu ko da tafi sai da su wata ai wani kaga akan ba shi yana ikon ne su dubu daya ko dubu goma eh to kaga shi kuma dole sai ya rike wani adadin Eh, shi yana ganin kamar yana ganin ubangiji in bai yi adadin ba to ba zai amsa masa shi kuma ubangiji ba wannan mizani ba wannan ma'auni ke mana mu'amala ba shi shi idan ba kaga akwai wanda zaka ga shi yace ba wannan zikiran ma shi ba iyawa in yayi duk cewa ke yi. ko a hakan ka cigaba da kokarin ubangiji ba yana shi adadin ba shine ya duk wannan zai zai karasa maka shi eh in ka kasa ba ka ta balbalcewa duk ka bar shi ka ba dai kai ba ubangiji ka- ka- za ka ga garan da zai maka so ubangiji shi shi wannan ajalin ba wai ba wai sai sai da shi ne ba kamar wani yankan wuka sai da shi ko a biya bukata a a- a suka- ko da ba baka kai wannan ba ka- ka damu sai ubangiji zai zai biya maka bukatunka ko zai baka ladan ka ba za ka rasa ladan ka ba to sai kuma takbiri da kabbara 34 kabbara tashin da hudu kaga muka ce akwai hadisin Ka'ab ibn Ujra kamar da sai ba sai Muslim ya rawaito a cikin sahih littafin sa daga Hakim ibn Utayba daga Abdurrahman ibn Abi Layla daga Ka'ab ibn Ujra ce manzo Allah ya ce a rika yawan tasbihan nan da ya gama fadin tashin da uku sai ya ce wa arba'an wa talatin takbira da kuma kabbara Allahu akbar su tashin da hudu kan tashin da hudu ba tashin da hudu tashin da uku ba ɗaya bane da haka aka ce to yanzu a malamin ce to kowanne kai ya halitta kenan yau in ka yi jakin da uku gobe ka saba sai da shi babu nauyi abin da ya ce wai idan ran da kai tashi wai kai tashin da hudu ka ba ka yi dai ɗari ba to kuma sai ce wai ka ƙara kuma a wa- a wannan ajalin ko ka ƙara kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga ya ɗari da ɗaya kenan shi kuma zan cewa yayi kuma ya- ya- ya- wato shari'a abin da muka fahimta a shari'a kamar yadda hadisin Zaid bin Thabit yake nuna mana za mu zo mu karanta yanzu a gaba ana son ka tsaya a ɗarin ne shi yasa al-ethiopi a can al-bahar muhit al-sajjad yake cewa kai wannan magana na wabun fa ka kana da baka kirkiro wata sabo ko shari'a kuma kai an ce ka tsaya dari kuma ka ce ka ce kuma kai na dari kuma ka ƙara dari ɗaya kuma so so shi gaskiya abin da Imam Nawawi ya faɗa din nan ba zai zama hujja ba abinda malamai suke faɗa shine wato wannan kwatankwacin sa kwatankwacin abin da ake ruwaito mana na bambance bambance na zikirai na ruku'i da sujada yau idan kai wannan gobe kai wancan ran da ka cika she kai kabbar bari su 34 da ci kwana 100 to ranar babu la ilaha illallah wa la sharika lahu ba za ka karanta ba ran da kuma kace za ka ce la ilaha illallah kaga ba za ka kabbar bari su za ka guda ɗaya da ragowar Allahu akbar annabi wannan shine abin da fi dacewa kuma shi fi dacewa da sunna za ga abin da aya abin da muke kenan galibi a rukui da sujada da kuma sanin zikirai za ga a zikiri ne guda ɗaya amma sai a samu hanyar abu wato abun da ake faɗa mabambanta ko ajali mabambanta abin da ake magana shine yau kai wancan gobe kai wannan wannan shi ya fi dacewa akan shi magana imamu da zaun nawawi shi ɗari da ɗaya ce a yi muku shi magana kuma ɗari ce a yi to wani za a ɗauka kaga dole sai da ya ɗaya eh dole sai da ya ɗaya saboda wato ana buƙatar wato a a riƙe wani adalin adalin cewa ɗari ɗin wani ana buƙatar sa ƙwarai da gaske kamar yadda hadisin zai bin tabi ta ya nuna kaga yanzu muna da hanyoyi guda biyu kenan talatin da uku mai casa'in tara sannan kuma la ila ilin lawo sannan kuma takin da uku takin da uku zuwa sai takin da uku na kan barbari Allahu akbar sai kuma na uku shine wato wanda ake yin 25 biyar kuma 25 biyar amma kuma za a ƙara tahlili kuma la ila ilin su yi wasu 25 kaga majalin a can baya da muka ce tahlili za a yi su daya to a nan idan aka zo za a kanta shi kuma su masu 25 eh 25 25 kaga zama ɗarin kenan eh kaga uku uku kalin ba da samsar kenan ko ga shi da biyar kuma ya zama kuma ɗari eh wannan ya tabbata a cikin sunan nasa'i da wasu daga cikin mutafan malamai na hadisi hadisin zaid bin thabit yake cewa umiru an yusabbihu dubra kulli salatin 33 an umarci sahabbai su tasbih 33 a bayan kowace sallah wa yahmadu 33 kuma su ce alhamdulillah 33 wa yukabbiru 34 sai kuma su takbiri su kabbara 44 kaga wannan yana ƙara tabbatar maka maganar nawawi bai taso ba da aka ci kaga nan babu babu la ilaha illallah a ciki fa utiya rajulun min al-ansar fi manamihi ɗaya daga cikin sabon mutanen Madina sai je ya bacci sai ya gani a baccin sa faqila lahu sai aka ce masa amarakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubra kulli salatin 33 manzo Allah ya umarce ku ku dinga yin tasbih 33 33 ko qala na'am sai ce eh qala sai shi wannan mutumin da ya gani a mafarki ya ce masa فجعلوها 25 تكمل شيء 25 بيار بيار وجعلوا فيها تحليل لغوة كمان أنا سيكون قال شيء لا إله إلا الله فلما أصبح يا عند سافيا سي أتى النبي صلى الله عليه وسلم سيدو وجم مزان الله صلى الله عليه وسلم فذكر له سي أم بتامش هكا فقال سي مزان الله سي اجعلوها كذلك تكجكم يتتلم هكا يا هل تقول أي هكا شيما kaga nan ba mutum ya mafarki zo zai ji wani maza Allah ne kenan kaga da yawa barkin shi sai da jawar maza Allah maza Allah ce ij'alu kaga wato ba wai da mafarki ke zama shari'a ba da ya zuwa wajen maza Allah ne da ya ce ta karshe ij'alu ha ku sanya ta haka yanzu idan mutum ya je shi ma mafarki abu ne mai sauki haka sai ya je Madina gani zai ga maza Allah in ba zai gashi ba kaga sai haƙura eh mafarki bai zama addini a ce za a kafa shari'a da mafarki wannan bai zama addini kaga wannan yana nuna maka cewa shi wannan ya halatta wannan ya halatta ya halatta wani lokaci mutum ya tashi koyi a shirin biyar ɗinsa amma tuku a shirin biyar ɗin da zai mana ɗarin ya zama la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa kiyaye ɗarin da yana da muhimmanci eh a yi shi ɗarin da yana da muhimmanci ba ga sabani wanda ya ce wai in a ɗari kuma ya kawo wanda ɗari da ɗaya kamar imamu da wannan bai dace ba sannan kuma a wannan hadisi yana ƙara nuna maka cewa wanda ya karanta kabbara su 34 to ba sai yayi ba sai yayi tahlilin ba saboda a farko manzo Allah da ya gaya musu bai ce masu tahlili a wannan hadisi ba shi kafa ai farke kaga muna da wato na uku kenan akwai magana cewa wanda yafi 25 din nan yafi ko ko 33 yafi malamai sun yi ta sun dan magana cewa wanne ne yafi a cikin wannan an tabe babu Ahmad babu Ahmad aka tambaye shi wani 24 din nan ko 25 din nan ko 33 uku nan wanne yafi sai ce kai fashi ita ko duk wanda ka duk da ka ga dama kawai kai kayan ka duk wanda kawai kai ga dama yau kai wancan gobe kai wannan shi ani abin da imamu Ahmad ke magana sai ka yau kai wancan gobe kai wannan duk da ko wani lokaci da imamu Abu Dawud ya tambaye shi ko wani sa yake cewa a shi ya fi zaben wato kafin rike takin da uku din ya fi yawa saboda da sun ile imamu Abu ya faɗa ka saboda sun fi yawa amma dai duk da haka dai kuma idan yau wata kawai kawai baka yi wancan din baka 25 to wani lalle ka dace da suna kwarai da gaske kafin wanda kawai tsaya kan daya kwarai da gaske sai ruwaya kuma sha ɗaya sha ɗaya ruwaya sha ɗaya sha ɗaya ta ce wanda da ake tarjima a kanta sha ɗaya sha ɗaya a kan tawil suhail ibn abi sali as-samman da kuma hadisin warqa ibn umar al-yashkuri wanda yake ganin hadisi ne da ya kamata a hujja da shi to zai ce a sha ɗaya sha ɗaya wanda kuma yake ganin kamar shi yana ganin yana da ɗan hadisin to kaga shi bai zai ce a sha ɗaya ba mu dai muka gani a sha ɗaya sha ɗaya ya halatta za a iya yin sha ɗaya ɗan mutum sha ɗaya ɗaya sai ya ce subhanallah sha ɗaya alhamdulillah sha ɗaya allahu akbar sha ɗaya babu laifi duka a to zai cika a kaga bai kawai ɗarin ba ai bai- bai zarce ɗarin ba ba kana magana ba sai ya tahlili ba ba ya halatta cewa akwai tahlili sai sai ya tahlilinsa tunda bai kai ba kaga tashin ya zama tashin da uku tashin da uku zai zama cikon na tashin da uku wanda idan ka kirga shi ba wannan ai kusan a haka ne in ka je- in ka in ka cire wato shi adadin in ka buga su za ka kusan wani adadin ya fito amma kuma malam shi ka cire zai su ba su kawo da a ba su kawo ba ba su kawo ba shi kawai abin da ya magana shi ne sha ɗaya sha ɗaya sha ɗaya to tarihi amma kuma a wasu rayu an same su sai a haɗa su Eh, in kuma gaskiya na ganin shi a bashi ne ya dai ya dai tsaya sha ɗaya ɗan sabo to amma kuma abin da a- a- hadisin Abd- abdullahi ibn amr ibn al-as shi yana ya- yana nuna haka shi ma za mu zo ai za mu kanta shi hadisi ne wanda yake so ai goma goma sai hadisin goma goma shi kuma Eh, shi wani shi ba ta ya tabbata ba ba ba ba inkarinsa shi kuma imamu abu da shi ya ruwaito hadisin nan da sanadi imamu al-hafiz ibn hajar ya inganta shi a cikin al-azkar da albani ya inganta shi a cikin sahihul kalimut tayyib hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as madalla yake cewa khaslatani aw khullatani la yuhafizu alaihima 'abdun muslimun illa dakhala al-janna akwai wasu wato abubuwa guda biyu wasu ɗabi'u guda biyu duk wanda ya kiyaye su bawa musulmi ya kiyaye su ba zai kiyaye su face zai shiga aljanna suna da sauki a baki sai ce yusabbihu fi dubri kulli salatin 'ashran a kowace a bayan kowace sallah ya yi tasbihi goma wa ya imadu ashiran ya yi tahmidi goma wa yi kabbiru ashiran kuma ya yi kabbara goma eh gaskiya babu babu magana ya karasa talili a cikinsa ba wayan wa ya karasa talili sai dai ya dauki shi a istihadi kenan eh a goma sha ɗaya- a goma goma eh ba magana a cika shirin talili eh ba magana a cika shirin talili sai dai za a dauki sauran hujjojin kuma a wasu wurare kuma wannan da yayi wato sai za a duba din shi kansa to kaga wannan ba hadisin warqa al-ashquri bane ba ba hadisin warqa ibn umar al-ashquri da wasu ke cewa goma goma na washi ne hadisin abdullahi bin amr bin as ba hadisin bane wannan hadisin abdullahi bin amr bin as shi daban wata kuma hadisin abu hurairah daban hadisin warqa ya daidai da hadisin da fasaran da suhail ibn abi salih as-samman yayi wannan shine wato kusan karshen abin da zamu faɗa a wannan hadisi sai dai eh, abin da zai zama na karshe kila bai zama mun- mun- mun ce lokacin au to to bari mu kawo shi kawai dai sau- ko ba dan a a tattauna shi ba a gana kaga maza Allah da ya da ya da aka yi magana tsakanin masu kuɗi da masu da matalakawa sai maza Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to ba yanzu suke sabanin bai babbace wane fallar tsakanin mai kuɗi wanda yake godiya alghaniyu shakir da kuma alfaqiru sabir da kuma matalauci amma mai mai haƙuri shi ya haƙuri da abin da aka jarabta aka jarabce shi da shi kuma yana bautan Allah dai daidai gwargwado shi kuma shi kuma wancan mai kuɗi shi ma gashi yana bautan Allah amma kuma abin da aka bashi ubangiji ya bashi na kuɗi yana kuma ciyarwa kuma yana bada hakkin kuɗin suka ce wayo ne ne falala a wannan ba a tsakanin su biyu ba za na ne haka ana ya ce zalika fadlul lahi yutihi man yasha wasu ke ganin wanda kaga wannan yana nuna cewa kamar mai kuɗin shi ma yana da shi fifikon to amma shi- a- a- wato a a nazari shi ma za a iya fita cewa ba za na shi ma kuma duk da haka ya nuna cewa a talakawan idan suka haƙuri kaga ai da ya ce masu kuɗi wannan falon ubangiji ne ga wanda ya ga dama kamar yana afakace yana cewa masu talakawa ne su ma su yi haƙuri ubangiji zai ba su ladan haƙurin su da kuma yadda da kadarin ubangiji kaga idan ma shi ma wancan ubangiji ya ba shi kuɗin kyauta da yake yi da sadaka da kuma abubuwan da yake yi na na godiya to shi ma wanda za a ba shi ladan haƙuri da kuma yadda da kadar da ubangiji ya kad- ya tsaga ya ba shi da kuma ma kila ladan niyyar cewa ni ma da ina da kuɗi da nayi abin da yake yi Allah zai ba shi ladan wannan sai shi ma ne ba baya yake ba da haka malamai suka dinga magana cewa wanne ne yafi wasu akan wanda suka wallafa littafi akan kamar ibn qayyim da littafi udatu as-sabirin wa dhakhiratu shakirin da ga kamar malam ya fa- yana karanta shi a cikin a katsina eh wannan littafi da aka yi magana akan cewa ah, masu godiya da kuma masu haƙuri su waye suka falala shi wanda ya haƙuri talaucinsa wanda kuma Allah ba a kowane jarabawa ne dai Allah ba ka kuɗi jarabawa ne Allah ba ka talauci jarabawa to wanne ne dai wanne ibnu taymiya to ni ban ban sai dai wani mu ƙara duba mu ga magana ibnu taymiya akwai abu al-abbas al-qurtubi mai al-mufhim Ah, al-qurtubi mai al-mufhim yake cewa shi a shi ya fi ganin fakiri ya fi halala saboda wai ubangiji yana amma annabinsa shi ma ya zama fakiri sauran manyan manyan sahabbai su ma duk fakirai suka zama za shi yana ganin fakiri ya farilla na hujja ne ibn maqal shi kuma shi kuma sai ya ce a shi kawai dai a dauka cewa mai kudi ya farilla ya ce saboda ne saboda ya kaga nan mazala ce zalika fadlullahi tihi man yasha to wannan nasi ne nasi ne a ce tunda ai kaga sun canja sa abotan Allah sun canja sa abotan Allah ne har ma ga shi wa'azi aka ce aka ba fakirin wata bauta Allah shi ma je yana yi kaga shi ma wancan ba ba yake ba sai Allah ba shi kudin da kuma yana yana kyauta kaga ai an fifice shi wanda ya ba wanda ya bada zakka kuma ya bada kyautan sadaka ya ya talawa ya ba je da yake da wanda kuma ya da wanda shi sai dai shi ba eh wasu kuma malamai suka ce a su Ibn Hajar na cewa shi yana ganin kar a sake baki kawai a bada wani amsa kawai bai daya shi yana ganin kowa ya danganta da yanayin kawai yanayin kawai in kawai ya kayi wani abin da ya sa za a fara gabatar da kai a gabatar da kai yace amma in ba haka ba in duka suka yi canjaras to shi ma shi yana ganin wa a fara gabatar da fakiri saboda ko ba komi dai shi ya fi shi ya fi kukuta ya fi kukuta da wuri-wuri ake tashin kiyama kaga da ba fakiri sai fara shiga aljanna tukuna eh ko ba komi sai ya fara kukuta tukuna eh so kyau abin da dai ban san amma wannan hujja hujja hujjan da suka suke cewa wai manzo Allah wai shi shi ma fakiri ne ba za a bai bai fita bai ba da wa fakiri ba eh kaga Allah na ce shi waje daga a'ila fa aghna manzo Allah shi ne ba rikewa ne amma kudin yana samu ba yana kuma yake ya daga samu kuma manyan sahabban sa su Abubakar su Umar su Uthman duk manyan masu kudi ne so magana a ce wai wai duk manyan sahabban da su masu talakawa ta so ba hatta wanda suka zama talakawa masu Abu Hurairah daga baya sun yi kudi sun daga ba da sadaka din so a ce a ce wato mazala ya wani iri ne Allah ya zaɓa mishi wato alfakaru wannan ba zai zama bai zama hujja ba kowanne dai abinda malamai ke faɗa shine wato kowa ubangiji ya bashi wato hanyar shiga aljannarsa ne kai tsaye zai wahala ka zai wahala ka iya raba ashukur da asawar a kowa zai iya samun nasa shi ma talakan ai zai wuya shi ma ya rasa wani abin da ubangiji ya bashi shi ma da zai yi da zai yi ko da ko da nasiha daga musulmai shi ma wannan a shukuru a shukuru ne wannan ai nima ce kuma kuma mai wannan ita ma ya bayar shi ma to wannan dai za a bar shi wannan dai a bar shi dai a cigaba da dubawa malamai sun yi maganganu akan wannan wataƙila nan gaba idan mun ga wata magana wacce ta ɗara waɗannan maganganu za mu kawo mu ƙara faɗa insha Allah amma dai wannan shi ne abin da ya malamai ke faɗa kuma zai iya dama na aka gaba a magana wai masu wai wani shi yana so da cewa galibin masu kuɗi ana samu su ba su kai talakawa bautan Allah ba ba a magana wanda ba su bautan Allah ana magana ga kuɗi a makon ga ƙoƙari shi kuma wanda kuma ga talauci kuma ga kuma haƙuri shi ga haƙuri to shi ne wasu malamai ke cewa shakka babu ma wato kaga shi wancan mai kudin ya hara tsakanin godiya da haƙuri da farko kaga ya haƙuri kan kan wato abin da ubangiji ya jarabce shi da shi da kuma wato ibadan da yake shi ita kanta sannan kuma gashi kuma ya bada wani abu kuma na abin da ubangiji ya bashi shi ma yana bayarwa na sadaka da kuma yanta wuyaye da sauransu sai suka ce yana bazulun nadawa kaful adha ya in wani abu ne ya ga kana bukata zai baka kaga ga dai wanda ya bayar bai daidai da wanda bai bayar ba ba zai rasu da mu daidai ba sannan ka shi ma da godiya nashi da kuma ta akwai hakurin a tare da ita to sai to kuma su wasu malamai suka ce to ai shi ma makiri kuma yana da shi ma akwai shi yana da godiya zai wuya wai ka raba su tunda wai shi ma ai akwai wasu abubuwa da yake yi ko da fata alheri da yake musulmai game da na faɗa shi ma wani ai ai baiwa ce ne to alayi halin da wannan shine abinda malamai ke faɗa a insha Allah ba mu iya dai karasa wancan hadisi na Aisha ba amma Allah dai idan muka zo zamu zamu ƙara karanta shi da shi hadisin ba shi da ba shi da abubuwa da yawa na na na haka sai ke magana cewa shi ke bada wuce cewa wanda ya kusanci Allah yana ganin zai fi samun lada da yawa da yake babu misali cewa wani talaka ne sallah azhar sai a bashi ladan sallah azhar da wata da to wani abu sai haka shi ya danganta ne kusan sun Allah da mutum da da kudin a talaka to ai shi shi za aka kira shi ne kudin ashakir fa shi ashakir din saboda kusanci da Allah ne da godiya da yake ubangiji dan ana ana yin ashkur ba tare da an kusanci ubangiji ba ba zai yi ba shi da ma ana magana shi san darasi shi ma baba yake a ibada ba shi ma ce baba yake a ibada ba shi ma yana san Allah shi ma ce yana san Allah amma galibi a yi abin da aka fi samu shine shine fakiri ya bukara wa ya sun fi masu kuɗi galibi san ubangiji da kuma mai da hankali amma na magana wa a samu wani guda ɗaya ya fita zakka shi ma ya zama ana ana ana wato wato wato fafatawa ne neman lahira da shi shi ake magana to kaga shi ne wanda aya ta ko da a ciki akwai kawo duka mu musu saba so wannan akwai abubuwan gani gaskiya ni ma dai na fuka kaka magana mai kudin gaskiya tunda manzalan Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha a sahabi mai kudi kuma jidda aka ga tsoron Allah kuma ga ibada kuma jidda aka baiwa ba abu ne mai sauki ba wane ne ke magana dan uwa da ke magana cewa ko zaka da ana fitar daidai ga da yawa daga cikin matasa na duba da ake magana da matasa da an fitar su cikin cikin bala'in kunci haka ba karamin wato falala mace a ce wai da wani zai zo ya ce kawai yan matasa dole duka ba zai ba su abubuwa kaga ai ba karamin wato ko da zakar da ya bayar zakka ba wai wani ba wai wani hakki ne ya bayar na matalacin ya bayar in ya gada mai gudi ya gada mai gudi ba ma ubangiji zai gudi wa kana Allahu shakiran alima ubangiji zai gode iko ba shi ladan wannan kyautata wanda yi ne ya fito da wasu daga cikin daga cikin talauci Allah ta'ala ya fi mana a talaka ayyana da abu hanyoyi shi talaka ubangiji ya mutu hanyoyin shiga aljanna da yawa gaskiya mai kuɗi kuma gaskiya hanyoyin ana ba shi kuɗi kuma sannan ɗan kullewa sai ya yi da gaske wato zai gaba ne kamar karkara za su fi yawa masu ɗan kwakwatawa masu kudin kamar da yawan sun fi dan kaucewa eh sun biyo adam sun fi kaucewa amma a shi ya samu guda daya a cikin kan kuma a cikin ne aka samu Abubakar Siddiq a cikin an samu Abubakar Siddiq a cikin an samu Umar a cikin an samu madindin Uthman ma Uthman da yake cewa ma zara Uthman ma fa'ala ba'da yau a cikin an samu dukkan galibi ala shi tubashi na biljanna zaka duk masu kudi ne ga kudi ne ga kuma ga kuma kokari to kaga ga Zubair bin Al-Awwam da sauransu Sa'ad bin Abi Waqqas da sauransu sun ta shi sa ya ta ya taba zama cikin halin sufa daga baya kuma yi kuɗi ko wasu sa'adi ko abu da hannu da aufi duk da yanzu daga baya sun yi kuɗi daga baya sun yi kuɗi daga baya sun yi kuɗi daga masu kuɗi na
maganar sadaka tijjani abu ko kuma wani dalili ya sanya su ne wani gida yi maka wata hidima kayan yaro sai ka zo ka kaji wasu kawai ka gina mashi rijiya daga da sunan shi ka rasa ita da suka da kawo iyalan shi malam ta yi ko ko ba ta yi ba sunan sarakatun jari ya masa sadakar jari a wata- a wani gari can ya ce ya yi mawa ne ga shi na maharuta eh wannan ba ba ba laifi oke ta ba ba laifi aiki ne na yin gari saboda concession ina is cewa shi ba iyalinsa bane yauwa eh shi ba kamar ina tunanin kamar an shi eh shi ba ai ai saboda hadisin walidu salih ya da'u lahu eh sai a akwai magana cewa sai walidu salih ya da'u lahu wanda walidu salih ya da'u lahu ko du'a masala ko du'a ibada saboda al'aqlab shi aka fi so aka fi tsammani su masa amma da walidu salih zai je masa yanzu akwai daga cikin magabata malamai da ake da su a wannan al'ummar kawai sai suka rika bi malamai da aka samu sai ake haji ba akwai wasu malamai da aka samu kawai sai sai ake haji ba suka yi sa ta musu ake haji wannan ba akwai magana na malamai ya halatta wannan amma dai suka rika zuwa suna musu to akwai malam wani an karanta a tarihi bai taba ake haji ba sai aka ce bari a je a musu eh ya wannan wasu da sai magabata sun sun dinga sun dinga haka eh ba kuna nan magabatan ma nan nan na kurkusan nan ba eh shi malaman mu na yanzu eh na na wannan zamani an samu wasu suka rika cewa bari su je su yi ma wasu daga cikin magabata da ba su yi aikin haji ba aikin haji ko wasu ake alkhairi so babu wani laifi idan misali akwai wani abubuwa na na alkhairi wanda yake zai iya kai ga wancan wani falala da ya mana muka ce bari mu yi wani mushi wata makaranta ya zama duk abin da aka yi muna sa ran ubangiji kai masa wannan ladan mu sadaka da ladan babu laifi babu laifi wasu malamai suna halatta haka insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi